أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله باب الهجامة على الرأس باب ينكهو أكا حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان أن ألقمته سليمان يا كبر ألقمه annahu cewa shi alƙamata sami'a abdurrahman al'araji ya ji abdurrahman al'araji annahu sami'a abdullahi bin buhainata shi abdurrahman al'araji ya ji abdullahi bin buhainata yi haddisu yana wato zantarwa ma'ana yana ba da labari anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ihita jama yayi kaho bilahayi jamalin alahayi jamalin wuri ne wuri ne tsakanin maka da madina gari ne min ɗariƙi makata garin a hanyar maka yi kuma ya yi wannan ƙahon ne wa homo hurimin yana mai harama fi wasa da ra'asihi ya yi shi a tsakiyar kansa wakalar ansariyu akbar ra'a hishamu na hassan haddasa na ikirmasu an ibn abbas radiyallahu anhu ma wato wannan wani wato wani layi ne na sanadin hadisi eh shansariyu wato ya ce hisham bin hassan ya ba su labari shi kuma hisham bin hassan ya karbo daga ikirma ikirma ya ba su labari ya zantar da su shi kuma ikirma a ibn abbas ya karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ihtajama ya yi ƙaho fi rasihi a kansa to kaga wancan layin hadisin shi na abdullahi bin buhainata ne abdullahi bin buhainata shi ya rawaito nan wannan kuma layin na biyu shi kuma abdullahi bin abbas shi ya ɗauko hadisin wannan yana daga cikin abubuwa da suke sa hadisi ya zama ƙarfa babu hijamati babu yin kaho mina shaƙiƙaci daga shaƙiƙaci shaƙiƙa abinda ake cewa shaƙiƙa shine irin ciwon kan nan na ɓarin kai ciwon kan ɓarin bayan a ce ɓangare ɗaya yana ciwo shine shaƙiƙa wasu da su da kuma shine ciwon kan gaba ɗaya eh ma'ana wannan babu zai magana akan yin kaho yin kaho idan wato domin wato ciwon kan barin kai ko kuma ciwon kai gaba daya shine su da haddasani muhammad ibn basharin haddasani ibn abi adiyin an hishamin an ikrimata an ibn abbasin wato adi ya karbo daga hisham hisham daga ikrima ikrima daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ita jaman nabi sallallahu alaihi wasallam fi ra'sihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaho a kansa huwa muhrimun yana halin mai harama min waji'in saboda ciwo kana bihi da yake tare da shi ya yi shi bima'in wato a wani wuri ake ce masa ma wato a wani ruwa yuqalu lahu da ake ce masa luhjam sunan wajen kenan wa qala muhammad ibn sawa'in muhammad ibn sawa'in yace ahbarna hisham hisham ya ba mu labari an ikirimata daga ikirimata a nimna abbasin shi kuma ikirimata ya karbo daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ihtab jama yayi kaho wa huwa muhrimun alhali yana mai mai harama yayi kahon fi ra'sihi a kansa min shaqiqatin saboda ciwon kai na bari kanar da da ya zama tare da shi حدثنا إسماعيل بن أبانا حدثنا ابن الجسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله عاصم بن عمر يتي يا كربو daga جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa in kana fi shay'in min adwayatikum in dai har za a izina da wani abu da ya kasance a cikin magungunan ku wato in kana fi in kana min shay'in min adwayatikum hayrun idan akwai wani fifiko abin da ya fi alheri a cikin magungunan ku to fa fi shirbata asirin yana cikin imma a cikin wato shan zuma au sharɗace mihjamin ko wannan wato tsagan nan ta mihjam mai kaho au laza'atin min narin ko kuna da wuta daga wuta amma wa ma uhibbu an akta wuya manzala ce ba ya san wato an akta wuya ne ya lalas nan? eh shi ne da muka yi labari su ka san ai wannan ai sakiya eh haka yake duk shi ne da nau'i ne kamar da wannan muka yi bayani kuma akwai wannan akwai ciwowuka da su ma larabawa suke yi mu ma nan ai muna yi muna yin tuwon ƙasa muna yin tuwon ƙasa sai a ɗaure shi a yanki a harka dandana akan ciwo duk shi ne wannan eh da shi su ai da karfe su a sa a wuta sai a sofa sai a dora a kan ciwo suna yi hayan mu ma nan ai abubuwan ne mun sake su mu yayin za a tatuwan kasa yawanci yaran yanzu suka taso ai ba su san shi ba to kuma irin wannan tuwon kasar in dai mutum taka kusa ya yi ko wani karfe nan da nan yake maganin maganin wannan dafin kusa in an yi tuwon kasa aka sa a yanki aka danna a danna a danna to nan da nan zai ciwon zai ci amma yanzu da zarar irin wannan ta samu sai a ce a je a yi allura shi ke shi kuma wannan ya fi kashe ciwon ya fi kashe ciwon zai iya shiga zai iya shiga wani باب الغد من الاذى ولو صدر حدثنا حماد بن ايوب قال سمعت مجاهدا عن ابن ابي ليلى عن يوسف بن جلد قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فغلب بنبيتي وانا اؤكل تحت ظلمه والقمر يتناصر على اهل راسي فقال ايوبي فهواك قلت نعم قال فخلق ثلاثه ايام او سته او سته قال ايوب لا ادري بايتهن بدا
babul halk min al'aza babun wato yin wato aski min al'aza saboda kazanta ko kuma wani abin da yake sa yake cutar da kai duk za ka iya aski saboda shi kana cikin halin wato harama haddasa musaddadun haddasa hammadun an ayyuba ƙala mujahidun an ibn abi laila an kabin huwa ibn ujrata to ibn abi laila ya kabo daga kabu ibn ujrata kala ya ce a ta alayyar nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya zo mun zamanin hudaybiya ce zamanin hudaybiya domin sanda aka yi sulhul hudaybiya kafin sulhun ai duk manzo Allah da niyyar umra suka fito dukkaninsu sun fito ne da niyyar za su je su umra to da za su je su umra abin da ya faru ya faru na wato tsare hanyar da aka yi musu ba su samu sun je sun yi ba amma dukkan wanda ya fito da tare da manzo Allah ya fito ne da ya yi harama sai da suka yi harama ta niyyar umra to ashe kaga dukkan su muhurmai ne eh suna cikin wato harama shine ke cewa wato manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mun zamanin hudaybiyati lokacin da aka yi sulhul hudaybiya wa ana uqidu ta burmatin wato sai manzo Allah ya zo ya tsaya a kai na lokacin ni kuma ina kunna wuta a ƙarƙashin wato wata tukunya wato an ɗora wata tukunya a murhu to za ana kunna wuta walƙamlu kwarkwata ta tana ya tana saru a larace tana yawo a kaina eh wa ƙala to ai kaga wasu lokacin ai ba kullum ma ake wanka ba eh ba kullum ake samu ai wanka ba to shi faƙala sai maza Allah ya ce da ni a yuzi ka hawa muka shin wannan ƙwarin da suke yawo a kanka suna suna cutar da kai ƙultu sai nace da maza Allah na'am wallahi suna cutar da ni ina jin ciwon su ƙala sai maza Allah ya ce shi fa halik jika kai aski in ka gama askin gusum salasata ayyamu kai azumin kwana uku au at'im sittatan ko ka ciyar da mutum shida awun suk nasikatan ko kuma ka yanka wata dabba to qala ayyub ayyub yace la adri ban sani ba bi ayyatihin na bada da wace ya fara wato manzo Allah ya fara fadar wato ya fara fadar azumin ne sannan ciyarwar sannan yankan dabbar ko kuwa a ciyarwar ya fara fada sannan yankan dabba sannan azumi ko kuwa yankan dabba ya fara fada sannan azumi sannan kuma wato kuma sannan cewa da miskinai shidan nan shine ce bai san a cikinsu wanne manzo Allah ya fara faɗa ba ma'ana yana ganin dai kamar an ko mai yawa ce an samu takadimi da takiri eh babu manuktawa babu wanda ya yi wato lalas aukawa gaira ko yi wa waninsa da yi wa farlu mallam ya tawi da wato fifikon wanda bai yi ba حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال عاصم بن عمر بن قتادة يجي سمعت جابرا ناجي جابر shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana fi shay'in min adwiyatikum shifaan ko kuma in kana fi shay'in wato fi adbi fi adbi fi adwiyatikum shifaa'un idan cuta ta in wato waraka ta kasance a cikin wani abu min adwiyatikum daga magungunan ku wato inda har magungunan ku za a sha su don wato a samu wato waraka rashin lafiyar da ake ciki to bai fice a cikin abu guda uku ba in ji manzala eh fa fi sharɗatin mihjamin yana cikin wannan wato yankan nan na mihjamin shi mai yin ƙaho aulas atin binarin ko kuma wato ƙuna da wuta eh wa ma uhibba an akta wa ni ko ba na son nayi lalas wato ji manzo Allah kenan eh حدثنا إمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا حسين عن عامر عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال عامر يا كبولك إمران بن حسين الله يدل شي قال يتي لا رقية لا رقية با رقية إلا من عين sai dai daga kambun baka au hummatin ko kuma wato hummatin wato ko zaɓin wato zazzaɓi to shi ke fa zakartuhu fa zakartuhu li sa'id ibn jubair sai na bawa da faɗi wannan ga sa'id ibn jubair fa qala sai yace haddathana ibn abbas abdullahi dan abbas ya zantar da mu qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم يا يا يا يا فدا يا ce urdat alayyal umam yake ce an bujiro min wato da al'ummatai eh an bujiro min da al'ummatai daban-daban eh faji alan nabiyu sai a nuna min annabi wannabi yani da annaba guda biyu miruna suna shuɗiya ma'ahum rahadu suna tare da wato jama'a ma'ana kamar dai wato fareti ake wa manzo Allah wato ana nuna masa al'ummatai manzanni da al'ummarsu yana ganin su ana huciya da su yana ganin su wanne biyu sai kuma a shige wannan alabi ko annabi biyu sun zo sun fice da jama'a su yan jama'a ce ba masu yawa ba ya ce wannan biyu sai kuma a zo a shige da wani annabi laisa ma'ahu ahadu shi ba ma shi da kowa da ya kira ma bai samu kowa ba eh hatta rufi ali sawadun azimu har sai da aka ɗaga min wato wasu taron jama'a mai yawa na gansu ƙultu sai na ce ma haza me wannan ummati hazihi wannan al'umma ta ce iya sai aka ce bal haza musa wa ƙaunmu wannan annabi musa ne da jama'arsa ila sai aka ce da manzala sai aka ce da shi unzur duba ilal ufuki zuwa wannan sasannin fa'iza sawadun sai ce sai ga wato ɗumbin jama'a yamla'ul ufuka ya cike sasannin gaba ɗaya sun makila liman zala ce sai aka kuma gaya mun aka ce unzur hahuna ka duba nan kuma in ka kalli nan ya cika sasanni to kalli kuma nan ɓangaren ka kalli nan shi kenan wa hahuna ka kuma in ka kalli nan kuma ka kalli hahuna nan wa hahuna da nan ma duka kalla fi afaƙi sama'i a sasannin sama fa'iza sawadu ya ce sai ga jama'a ƙadmal atul ufuka ta cika dukkan sasannin ƙila sai aka ce hazihi ummatuka wannan ita ce al'ummarka wai da hulul jannata min ha'ulayi aka ce masa to daga wa'annan wato wai da hulul jannata min ha'ulayi sab'una alfan wato daga wa'annan jama'ar mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bigai da hisabin ba tare da an musu hisabi ba to da aka gama wannan sun ma dakhala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida eh walan yubayyin lahum bai wasu habbai bayani dubu saba'in nan dinnan da aka shiga shiga aljanna ba hisabi so aye eh bai musu magana ba to fa afadal qaum sai sahabbai suka kutsa suna ta magana a wannan to an ce dubu saba'in za shiga aljanna so waye mu ne mu kuka fara imani ko 'ya'yanmu ko waye to suna da ta magana waƙalu sai suka rika cewa su sahabai suka ce na hannun da jina amanna billahi mun ne fa wanda muka fara imani da Allah wata ba na rasulahu kuma muka bi manzansa to fa na hannu hom mu kuma mu nan mu ne su wa'annan dubu saba'in din au auladuna ko kuma 'ya'yanmu ne allazina wulidu fil islami wanda su a cikin ma musuluncin aka haife su fa inna mu wulidna bil jahiliyyati mu dai mu ai a jahiliya aka haife mu amma muka zo muka shiga musulunci to idan mu ana ganin cewa a jahiliya aka haife mu muka shiga musulunci ba mu ba mu zo cikin wannan dubu saba'in din ba to ai ga 'ya'yanmu ne su a cikin musuluncin aka haife su eh to me yawa ce su ne in ba mu bane to su ne dai eh to fa balagan nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iske manzo annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da suke faɗa fa kharaja sai ya fito wa qala lahum sai kenan sai maza Allah ce su wa'anda za su shiga dubu saba'in din nan allazina la yastarquna su ne wa'anda ba sa yin wato ruqiyya irin ta bokaye ba fa ruqiyya shar'iyya wadda ake yi ake jan alkur'ani da ayoyin alkur'ani ake yin da ba su ba eh su ne wanda suke yin ake yin ruqiyya irin ta wato zamanin jahiliya suna yin wato suna yin wato da wayansu maganganu da kalmomi ma da kalmomin da ba a san fassararsu ba kamar da surkulle yawa yawa surkulle wala ya taɗayyaruna kuma ba sa wato shu'umi ba sa shu'umta abu wala ya ta'una kuma ba sa lalas mana ba sa shu'umta abu wato wato yadda suke a zamanin larabawa shu'umtawa shine mutum abubuwa ne dai kala-kala ne sai a ce kamar a ce mutum idan ka fito daga gida ka fara ganin bakar dabba to wani ba alheri wannan tafiyar ka koma to gagari to yana fitowa da ya ga saniya ko raƙumi ko akuya da ya ga baki sai ya koma gida sai gobe eh ba zai sake fitowa ba ko kuma a ce da ka fito kana fitowa ka fara haɗuwa da ko kuturu ko makawo to to maza ka koma gida eh ko kuma kaza zai same ka ko za ka yi asara to duk irin wa'annan su ne wato taɗayyurin eh a shi'umta abu to wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma su ne suke dogaro ga ubangijinsu to da manzon Allah ya wannan bayanin fa qala ukashit bin mihsan sai kashi dan mihsan sai ya ce aminhum ana ya rasulullahi shin ya manzon Allah ina daga cikin wannan dubu saba'in din ala sai manzon Allah ya ce na'am ukashitu kana ciki to shiken tubu ukashit ya buɗe ƙofa faƙama akhar sai wani ma shi ma ya tashi da da ana tsoron a tambaya eh to amma da ukashit ya tashi tambaya sai ya buɗe ƙofa sai wani ya miƙe da ya miƙe ya ce faƙala sai shi aminhum ana ni ma ina ciki ƙala sai mazala ce na sabaka ka ukashit ukashit ya riga ka to to daga nan kuma sai ƙofar ta rufe eh
باب التسميم والكفر من علامة الدين أن تؤمن أن يدعى السلام عليكم كما يعلم وبكى على ذلك ومن دون الله أن يتقي أن سلامة غير رمضان النملة ah.
النملة تنزل في ظلها فاشتكت عينها فغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له الأولى لأنه يصاب على عيننا فقال لقد كانت إذا كنا نموت في بيتها في شر أخلاقها وفي أخلاقها في شر بيتها فإذا مر القلب رمضان فلا أربعة فلا أربعة أشهر وعشرة to wannan ba kamar wannan hadisin mun yi shi can baya eh can baya mun yi shi amma saboda ina jin ko dalilin ah, to rawin ne sanadin ne ya bambanta aka kuma kawo shi nan babul ismidi babun wato mishi wal kuhli da kuma shi kansa wato kwallin to is- ismid ana cewa kwalli kuhulu ma ana ce masa kwalli eh suna ne mutaradifai eh a ce a ce- amma su a gun larabawa wato za ka samu akwai duk kwallin ne amma sai an samu akwai bambanci eh ko a launi eh eh eh? Eh, fari yau shine a farin kwalli shi kuma wancan baki ka gani to babu a yi amfani da shi minan ramadi saboda ciwon ido fihi bayani ya zo a cikinsa an umma adiyata daga umma adiyata حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال يحيى ya karɓo daga ushbat eh tun da larura ta samu to ba za a ce a'a tun da an ce ba za ta sa kwalli ba to saboda rashin sa kwallin zai kuma kawo cutar da wato ta fi cutar baya Eh, ai abin da ya sa ba za a yi sa kwallin ba ba za a yi adam ba ai jimami ne da baƙin ciki na rashin da aka yi to idan kuma aka zo aka rasa idan kaga bakin cikin kuma ya- ya karu kenan ga wancan rashin da aka yi ga kuma shi kenan ta zo ta rasa so haka manzo Allah ya duba wannan laura ce a aje sai aje a sa to haka nan har yanzu ma duk abin da ake ciki na ibada eh, idan akwai larura ana sauki sai a zo a tsaya a duk wata ibada da ake akwai kamar sallah ne ai ba wata ibada da za ka ta kai sallah duk ibada ibada ce amma sallah ita ce gaba to sallah ma al- ai a shari'a an ce in ba za ka yi a tsaye ba ka yi a zaune kuma ta yi Eh, kai a zaunen ma in ba za ta yi ba to ka yi a kwance ko a ɓangaren jikinka na dama ko a ɓangaren jikinka na hagu ka kwanta ko da dama ko da hagu ka yi sallah kuma ta yi Eh. na'am an karanta to babu aljuzami babu kwato aljuzam kuturta kuturta wa qala affan affan yace haddathana sulaim ibn hayyana haddathana sa'id ibn mina'a qala ha, sa'id ibn Mi- mina'a yace samitu aba hurairata naji aba hurairata ya kuli na cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace la adwa babu zozo eh abin da ake cewa zozo shine wato wannan yana da abu ya kama wannan wannan ya kama wannan wannan ya kama wannan wato sai abu ya game gaba daya Eh, babu zozo wala ɗiyarta wato ba kuma shi umantakawa wala hamata babu hama hama shine wato kamar wato wani tsuntsu ne Eh, idan aka gan shi ya sauka to shikenan bala'i sai a ce tun da wannan tsuntsun ya sauka to bala'i ya zo gari ya maza Allah ce to duk wannan shirme ne wala safara ba ma safar eh, safar da ake canfa shi ake cewa zafi ne da shi ba za a yi aure a safar ba ko ba za a yi kaza a safar ba da yawa wato za ka ga tun zamanin jahiliya an safar ya shigo ake naɗe abubuwa da yawa ba a yi wai saboda an canfa safar to maza Allah ce babu wani safar eh, babu wani safar eh ya ce to wa firra manzo Allah ce ka yi gudu minal majzumi daga kuturu kama ta firru kamar yadda kake gudu minal asali daga zaki in dai mutum kuturu ne to kai nesa da shi eh gashi manzo Allah ce kai ka ka guje shi saboda za ka iya ɗauka za a iya ɗauka bayan yana da yawa to babul manni babun almannu farasa ka zuma shifa'un lil'aini magani ce lil'aini ga idanuwa حدثنا حدثنا ابن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت عمرو بن خريث قال عبد الملك يتي ناجي عمرو بن خريث قال يتي سمعت سعيد بن زيد shi kuma yace ya ji sa'idu dan ya ji sa'idu dan zaidu kala ya ce shi kuma sa'idu dan zaidu ya ce samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kule yana cewa alkam'atu ita wannan wata wannan kam'a to min almanni to daga farar saƙa zuma ce ma'ana nan da kam'a din da mannu wato kusan duk a wannan fasarar farar saƙa zuma ce amma wani ana cewa wasu suna cewa kam'a wai albasu kwaɗi shi ne kam'a haka amma duk dai abu ɗaya ne dai kuma wato shi wato tsiro ne dai yake fitowa kamar suna ganin cewa laraba suna cewa kam'a kamar jam'i ne jam'i ne shi kam'a ɗin mufradinsa kam'u kam'u shi ne mufradinsa shi yana daga cikin abubuwa mabakunta wasu ma daga cikin masu lugar suna cewa kam amma ba larabci ba ne suna da shi ko farisanci ba kalma ce ta larabci ba to wasu kuma suna cewa ai an yi irabinsa kalma ce wato mu'uraba musta'araba